أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين سن بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء إن شاء الله لم أرى تفسير suratu ali imran daga aya 64 kule alal kitabi ta'ala قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا musulmi na ji mun karanta wannan jiya a mun tarjan wato aka ce da manzo sallallahu alaihi wa ka ce ya ku mabuta littafi su mabuta littafi ya da yahudu da nasara kuma kiran su haka nan kira ne na girmamawa saboda an ce musu mabuta littafi ma'ana masu ilimi wanda suke da littattafai saukako daga sama wanda suke hannunsu suke da attaura da linjira to wannan kuma manzan shi kuma an sauka masa da alkur'ani to shi ake kiran waɗanda suke da attaura ma buta attaura da linjira su sun samu kansu sunan naki wani lokaci aka kira su da sunan da suka kira kansu wanda shi ne sunansu a wannan lokacin yahudu da nasara imanu ka sai suna ka rika ɗaukar ya karɓi cancanza daga lokaci zuwa lokaci su yahudu su suka kira kansu haka nan daga sunan ɗaya da cikin yayan annabi ko ɗaya da cikin ƙabilunsu su kuma nasara asalin sunan kamar su yahuda ne bisa izgili suke ce musu nasara ma'ana mutanen nasara nasara sunan garin da aka haifi annabi isa ne to sai suna ce musu nasira sunan garin nasira sai suna ce musu nasara wato mutanen nasira a matsayin izgili daga baya kuma sai yau da kullum kan zo da aka zama lokaci kamar da izgili kuma sai ya zama karbabbe sai karbe amma yanzu a zamanin mu yanzu sun ana ce musu masihiyawa ne ba a yi da nasara ya zama islahin da ya zama lugan da aka yake alkurani ga nuna lokacin sunan su ke to a hadar kitabi kuwa wannan shi kuma lugan alkurani ne ya kira su da wani sunan da ya fi ya fi a ce musu yahudu ko nasara shi ne aka ce musu ma'abuta littafi masu littafi masu a taura da linjira to ka ce da su su ma'abuta kaga ma'abuta littafi ya haɗa wani zubin za ka ga in ka ga sigan zai ga ana yi da nasara ne hasatan wani lokaci ana yi da yahudu ne hasatan wani lokaci kuma duk cikansu domin duk cikansu ahlul kitabin to ka ce ahlul kitabi wannan itmarin ya fi kama da ana yi da nasara ne su nasarar najiran da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku zo ya zuwa kalma wadda ta yi daidai tsakanin mu da ku zo ya zuwa kalma wadda muka haɗu a kai da mu da kudin mun haɗu a kai mece ce wannan kalmar ne cewa ainihin mu da ku mun yi ittifaki a kanta ba mu shakka a kan wannan idlaƙa domin wannan kalma ɗin ta sauka a taura ta sauka a linjira kuma ga ta alkur'ani kaga mun ittifaki ana mun haɗu akai mece ce wannan kalma Allah na abuda illallah ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah to to akwai wani bai hude ko ba nasari wanda yake mu'arada da bautan allah ya ce ai ba allah ya kamata a bauta ba akwai akwai wanda za a ce mishi wa ake bauta ko kuma a ce a bauta allah ce a bai kamata a bauta allah ba a bauta ba wani ne ba shi akwai mai mu'arada da wannan wani ke cewa to to me yasa aka sami sawami da biya to sawami da biya a kira su wani gidajen bautan su kenan sau ma'a a gidan bautan yahudu sannan kuma bai a gidan bautan nasara mabautunsu wanda yake yanzu mabautu din ana abubuwa daban-daban to amma dai in ka zo ka ce mu zo a bauta wa Allah kowa zai ce maka iyakar to kalma ta farko ke lana abuda illallah kalma ta biyu kamar takirin wannan kalmar ne wala nushrika bihi shay'a kun san in aka ce a bauta wa Allah kowa zai ce eh eh eh eh eh to kar kuma a shi da wani a wajen bauta kada haɗa Allah da wani a wajen bauta to a nan fa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushriku da yawan mutane fa sun yadda Allah ya cancanci a bauta masa aka ce musu kuma su bauta Allah amma aka duba za su haɗa da wani to to wannan to yanzu akwai bai hude ko ba nasare da za a ce mashi ya mushrik ya ce aiwa akwai da ya ce mishi ayyuhal mushrik ya ce na'am da zara an ce mushriki za ka ga yana ya ta gaddama cewa shi ba shi ba mushriki ba ne wa kake bauta Allah shi shi kadai eh shi kadai to mu haɗa aka to kan agwama shi fa da wani sai a ce kan agwama shi da wani to ba za a gwama Allah da wani abauta ubangijiyar da mutum to mu zo a kan karanto ba za mu ubangijiyantar da wani a cikin mu ba ma'ana mu mutane duk mun yadda mun yadda cewa Allah kawai za a bautawa ba za a gwama wani da shi ba kuma wani ba zai ɗauki wani a cikin mu a matsayin ubangiji ba kar mu yadda wani a cikin mu ce shi ubangiji to bisa hujjar hankali na san kuna kuna magana da wani ko da ko bai hude ko ban misali zai ce maka duk wannan magana daidai ne kana ma sawa bai na nawa domin itifaki akan wannan sai dai fa a wajen aikatawa a zeri a zerance an yi itifaki amma a aikace fa a zerance eh haka ne a farakatagalance fa in aka zo za a ga an gwama wani da ubangiji kuma ana bautan wani gashi da ransa mutum ne ko da an ma abi bautan tawuri wani lokaci sukan ma bautan tawuri su su bauta bauta suke kamar yadda za mu je a ruwaya to waɗannan kalmomi guda uku ƙwarara da hujjar hankali sun zauta a ko'ina a tsakankanin adal kitabi ba mu ce ba ku sauran mashirkan larabawa su suna sassaƙa gunki su ce mashi ubangiji su ka ce musu ubangiji ɗaya ne ba za a bauta kuwa sai sai su za su ba maki amma sun yi maki aji alal alihi ta ilahan wahida inna hada da shay'un ujar ubangiji ɗaya ɗaya na bin mamaki to amma ba kitabe in ka ce masa ubangiji ɗaya ne rak ba ba abin mamaki bane a wurin saboda littafinsa abin da ya nuna ke to kar a bauta ma kowa sai shi zai ce maka yi to kar a haɗa shi a wajen bautan tare da wani zai shiru zai ce maka eh eh eh to kar a riƙi wani mutum kuma a ce shi ma ubangiji zai shiru ka san abin zai ce maka eh to in an samu wannan kalma sawa masha Allah in mun samu wannan masha Allah tun da mun haɗa kan wannan common factor yanzu mun haɗa wannan ya mun haɗa to masha Allah fahimta daidai aka ɗauka da su tun musu da matsaya ga matsayi suka ce ga nasu aka ce musu to wani aka nuna musu da hujja cewa wannan matsayin shine daidai suka ce a nasu daidai ne sai aka ce to ai Allah ya sayi daidai a yi- a zo a yi mubahala suka ce a a a bari ba za a yi mubahala aka ce to shike a bar ma abin da muka gada mu ci gaba dai ko daidai ne ko ba kai ma ba daidai bane amma da ka muka saba kuma da a bar mu yakin sai in suka ci haka nan to ka ce to mu ko kun ga inda muka fuskanta mu Allah kaɗai muke bauta ba mu ba mu wani tare da shi kun ba mu rikon wani a matsayin ubangiji to kaga yanzu kenan an yi bara ake in suka ki karba nan yana cewa ah, a cikin na na mai shirya ce ah, al- ma'anan allah na abu da illallah ai nuwahiduhu bil ibada wa nu- wa nu- wa nukhlisu fiha zamu kad- babu kadai ta shi a ibada mai ikhlasi tsintsan ibada gare shi kawai wala nashruka bi shi'a wala naj'ala ghayrahu sharikan lahu fil ibada ba za mu haɗa wani tare da shi su yi tare a ibadan ba ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا تيجي ولا نقول عزير بن الله ولا المسيح بن الله ولا نطيع الاحبار فيما احدثوا من التحريم والتهليل لان كل منكم بشر مثلي ba za mu ce uzairu dan Allah ne ba kamar yadda eh, yahudu suke cewa ba za mu ce kuma Is- masihu dan Allah ba ne kamar yadda nasaru suke cewa domin ɗa daga jinsin abu ne bisa ɗabi'a haka ne bisa ɗabi'an aka ce ainihin in- ko ko wani abu ne ma aka ce ya haifi wani abu daban ba irinsa ba za a yi shakku ko abin da ba ka ɗan haihuwa a ce ya haihu duk shi ma za a yi shakku don ba yiwuwa saboda haka idan duk duk- duk abin da ka ga yana ɗan za ka ga irinsa ne jinsinsa ne ko ko ko- ko ko dabbobi kan haifi mutane ko mutane su haifi dabbobi ko tsuntsaye su haifi dabbobi masu ƙafafu uku ko ka taɓa ganin wata- wani irin nau'in halitta ya hai- ya- ya haifi wani daban ba irin sa ba wato in aka ce ubangiji yana da ɗaci ma ɗan menene ke irin abin da ke nufi ke a sha ya zama yana da ɗa ba zai yiwu ba mustahili ne to kuma ba za mu bi malamai ba akan abin da suka haddasa na haram da halas suka kirkiro sabo kenan a ji- jiya na ɗanyi bayanin wannan yana ƙara mana bayani idan kamar yadda ya zo a ruwa cewa duk wanda ya amsa ma mai kira ya bauta masa wannan ruwa ya ce duk wanda ya amsa ma mai kira kiransa ya bauta masa in kiran nan ya zuwa ga allah ne kamar yadda Allah ya umarni to mai ya an samu Allah ne saboda haka Allah ya bauta kamar shi shi shi manzo da yazo ce a zo a bauta wa Allah in aka zo aka bauta wa Allah saboda kiran da yi wa aka bauta wa yawwa kaga ba manzo Allah ka bauta ba amma in wani mutum ya zo ya kira ga kansa ya ya ya umarni sabanin na Allah ya ce ai kaza wanda Allah abinda Allah ya ce ai ya ce a bari ko wanda Allah ya ce a bari ya ce ai sai aka bi shi wa aka bauta wa yau ya zama shi ne ubangiji saboda haka idan malamai suka haddasa abu suka halatta suka haramta sabanin na Allah shi ya ce fi ma ahadafu ba mu ce ba ku idan mutum ya zo ya gaya mana haram da halas a shari'a shi ma aka bi shi an bauta ba wannan ai Allah ne ya shari'a da saboda haka Allah aka bauta amma in shi ne ya kirkiro dokansa sabanin na Allah ya ce wannan haram ne wannan halas ne sai aka bi shi to shi aka bauta wa to kar mu yi haka nan a cikin majmu'ul bayan yayin da aya ta sauka ta ce ittahabu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sai addi bin hatim abba'i ya zo ya ya- shi ne yake ce manzo Allah mu ba ma bauta ba ma bauta ah, ma bauta mal ah, shi- um, malaman mu ittahazu ahbarahum wa ruhbanahum ahbar su ne malamai ruhban kuma su ne she- shehunne masu iba masu masu zikiri domin ruhban sukan yanke ne su je su yi ta bauta su yi ta ibada su yi ta ibada ahlul zikiri don haka ake ce musu ana to masu su su wanda sukan yanke su yi ta ibadodi ne rahibi shine wanda ya kafa son yana ta ibada mai la'alla baya yarda a gan shi ba sai jefi jefi yana ta ibada rahibi kenan rahibi da habubba shine mai ibada rahibi da haƙarami shine mala rahabar rahabar shine mala rahib kuma shine mai zikiri na zai zai ce musu mai yau mai ibada akwai manci tsakanin abidi da alim abu su ɗaliban rahiban su ubad ne abidai ne ma yawa sai yin ibadodi sukan yanke da mutane ne wasu ma ba su aure ba su komai kawai ibadan su kawai suka tsaye su yi gida a dokan daji su zauna su yi ta ibada to waɗansu sukan yi zama malamai kafin su zama rahibai wasu kuma ba ba malantan sai a zama rahibi ɗin zama abidi wasu to waɗannan a wurin yahudu da nasara sun kasance suna ɗaukar su a matsayin yayan gizi to sai aya ta saukai tana cewa tana cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun ɗauki malaman su da rahiban su masu ibadar su a matsayin iyayen gizi maimakon Allah to shine Addi bin Hatim tayi wanda aka ce ya zo da sakan da kisan bin hatim yana da tsawo a mahallinsa amma mutane suna san san wani mutum ana ce masa hatim ta'i wanda ya shahara da yawan kyauta ya rasu kafin bayyana manzo Allah amma an yi ta yi ta fice a tsakankanin laraba akan kyauta yana da yana da ta goma shi to bai riski annabi ba da mutum kamar hatim ta'i ya riski annabi lallai ba zai rasa musulunta ba saboda ainihin shi mutumin kirki a jahiliya mutumin kirki ne a musulunci inda lalle kuma haka nan ɗabi'atan haka ne yake an taɓa akwai ma wani wanda manzo Allah ya ba da umarni a bayan ya kira shi ya shiga musulunci zai ce masa ka ce min in tura dutsen abu kubais ya fi man sauƙi akan shiga wani addini ba za ce sam kuma an kama shi a bagen gama sai mun zala ce to a fili masa wai har imam ali ya daga takobi sai mun zala ce dakata ga jibril nan ya zuwa ce ma kar a kashe shi saboda karimi yana ciyar da mutane abinci sai shi mutumin ya ce allah ya faɗi sunana ya ce saboda ina karanci kar a kashe ne ce to ina sa addinin na ka sai kuma ya tsaye musulunta saboda shi mutumin kirki ne a jahiliya saboda karamcin da yake yi to ga wannan irin karamci irin na hatim ba a ce ya rasu musulunci ba abin da ya rasu musulunci an ana yin bai rasu musulunci ba kuma Allah ya sayar da zai da shi shi ba shi ma'azuri ne to amma ɗansa hatim lokacin da aka je garin su shi sai gudu sai aka kamo iyalan gidansa aka ce kullum manzo Allah ya zo na kewa inda aka kamo sai a wata yar wani hatim sai ta ce ta miƙe ta ta roƙi annabi ta ce yi mana ta goma shi kamar yadda Allah ta taimake mu a sake mu sai ce ku ne suwa ne sai ce mutanen addini sai ce addini wanda ya gudu ma Allah da manzon to a har karo na ɗaya na biyu a na uku sai manzo Allah kamar yadda ya saba zuwa zai wuce sai ta shiru tun da ta roƙa na ɗaya na ɗaya na biyu ba a ce mata komai ba to sai wani kamar yadda ba yana sai wani mata ishara an ce ali ne sai ce ta roƙa dai sai ta miƙe ta roƙa sai ce na sai ce a sake su to shi hatin addi da ya ji labarin an sake yan gidansu sai ya zo to ko da ya zo madina ya zo da cross a wurinsa ya zo ya sami manzo Allah ya ce yana cikin abubuwan da yake ce masa da ya na farko da ya ga abubuwa da ya bashi mamaki manzo Allah ya fito za shi gida sai wata matar da tsayar da shi tana tambayan shi wani sai tsaya yana tambayan ta yana amsa mata sai shi shi ya dauka zai ga wani babban basarake sai ce kai wannan mutum an ya ku basarake ai basarake ba wannan sai kuma suka je zauren annabi sai ya dauko matashin sa ya bashi ya ce mishi ga matashi ne sai ya ga matashi ne wanda aka yi da da fata kuma aka yi mishi ciko da da kaba kuma sai ya ba hatim shi ya ba shi da matashi sai ce kai lalle wannan wannan ba fada bai gani kuma bai ga alaman irin iko na masu iko to shi ke da ya dai fara sai sai ce amma ni abin da ke tunani a cikin littafin ku littafin ka an an zarge mu da abin da yake ba haka ba an ce muna bautan malaman mu mu kuma ba na babban bauta musu to shine sai manzo Allah ya ce da shi أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم ashe da suka rika halatta muku suna haramta muku ba kuna karɓan zancen su kala na'am ce eh kala huwa ba shine ibada halattawa da haramtawa firai da getim ne na Allah wala ta kulu da mata su faɗa sunar tukumul kadba hadha halalun wala hadha haramun litaftaru ala allahi al-kadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi al-kadhiba la yuflihun shi haram da halas firai da getim ne na Allah Allah kadai ke da iko kan ya ce haram ne wannan ko halas wani wani mutum bai da iko wani saboda haka idan mutum ya gaya maka haramun din Allah ya ce Allah ya haramta ya gaya maka haramun Allah in ce maka Allah ya halatta ya ga maka halatta Allah ne amma in shi ne ya yi dokar sabanin na Allah in aka bi shi wa aka bauta wa shi aka bauta sai ce to ai wannan shi ne shi ne ibada wa wani abu a ce maka yi ka yi bari ka bari amma a lura zan sake nan na taga kar mutum ya ce ka wanke riganka ka je ka wanke ka ci ka bauta masa dama wanke riga addini ya ce kai kar wani ya ce ka wanke bakinka ko ya ce ka yi sallah ko ka sada zumunci duka ce ai kana bauta masa abin nufi ya umurce ka da abin da ya saba mana Allah ka bi to ka bauta masa abin nufi ke an fahimta ai amma mutumin da ya umurce ka da abin da Allah ya ce ka yi ai ya isar ma Allah ne in ka in ka ansa masa ka ansa ma Allah ne halas shine in kuma ka aikata ka bauta wa Allah ne shine ma'ana yawa don kar mutum ya ce idan mutum yana biyayya ga yana da'a ga wani ya bauta masa sai a saba ma Allah sai a saba ma Allah mai da'a ga wani Allah a saba ma Allah shi ya bauta ma wani Allah an fahimta yi amma bai da'a ga wani akan abin da Allah ya ce Allah ya to shi ne sai ce musu to wannan yayi shi mai bautan ba wani abu ba su malaman su suna har har har har a tawa da linjila suna cire aya su dasa wata in suka ga wannan ta ba ta yi musu ba sai su yi mata kwaskwari ne ko su yi mata jera ayan in ta kare su dan tsotsana mata wani abu can gaba ko a dan wargaza farkon to kuma sai a ce ai malam wani aiki sai malam ya gyara ayar mutum da ya gyara aya aka ci gaba da biyu kaga ya zama mai mulki ya zama ubangiji tun da ubangiji kawai ke saukar da aya shi kuma sai da allah ya saukar sai ya gyara ma allah sai aka bi shi to yace wannan shine ai wa zaka to yace fa in tawalla in ce fa in tawalla in suka ba da baya gabarin wannan abin da muka yi musu ta yi kalmatin sawa din nan wannan kuma kalmatin sawa a dunkule musu ta yin tauhidi ne shi ne kawai ba ga tauhidi in kai sai dai ka mace mishi tauhidi da ikhlasi amma tauhidi ne a dunkule shi ne ba za a bauta wa kowa sai Allah ba za a gwama wani tare da shi ba ba za a riƙe wani ya zama ubangiji ba a tsakankanin muhallita ko mu ko mai matsayinsa to in ma ba za a ɗauki annabi a matsayin annabi ba annabi a matsayin ubangiji ba ina kuma mala ko shehi mai zikiri mai yawan ibada ina ma alim ko abid idan suka ba da bato ko shahadu da anna muslimu ai lazzamtukumul hujjata ma'ana ai mun lazamta muku hujja fa atarifu bi anna muslimuna dole yanzu ku sani ku sani cewa mu ne musulmi ba ku ba ma'ana musulmi wanda ya sallama wanda ya saranda ga Allah amma cewa kalmar musulmi yanzu an tsoke ma'ananta kamar yanzu da yanzu a an ana magana sai a ce da musulmi da kirista da yahudu an tsoke ma'ana amma a islam alkur'ani in yace musulmi yana nufin wanda ya sallama ma Allah ne ya bi annabin da Allah ya aiko ba wannan tsukakken ma'ana ta yanzu ba to kun shaida wato mu bi anna musulmin amma kaga wannan bi anna musulmin ma'ana duna ku banda ku ke kaga wane ne ya saranda ga Allah mu kenan mu da muka yarda cewa Allah kada ake bautawa ba a gwama wani da shi ba kuma a riƙon wani a matsayin ubangiji ba mu riƙon wani a cikin mu a matsayin ubangiji ko waye shi mala'iki ne ko annabi ballantana malam ko abid to nan ya aka ce nan ke ce kawo min labari ce kila aka ce unzur ila mara mara a fi hadhihi alqissa min almubalagha fil irshad wa hazan at-tadarruj fil fil hijaj yace masu masu hikima masu hankali masu dole a ƙarshe yana cewa dubi yadda aka yi aka yi la'akari da a wannan kisa da aka bayar na batun na batun nasarar najeriya ne aka yi aka kai mubalaga wato ƙurin iyawa akan ƙoƙarin shiryatarwa da ke bisa ke ke hasana tadarruji wato bi mataki mataki mataki mataki da kuma kafa hujja hawa hawa hawa shine kiran kiran mutane bil hikimata wa zama izatul hasan lura da yadda mutanen nan nasarar najeriya da suka zo da farkon al'amari sun zo da iyakan fahimtarsu su ne ke addini na gaskiya kuma wani bayana su ba shi yana kan bata haka suka shigo madina suna sun zo da babban malaminsu da babban shugaban addininsu da babban shugabansu na siyasa aka zo kuma suna jin su ne akan addini kuma suna ganin wannan wani abu kawai an fito da wani abu sabo ne wani yana da awon shi annabi da zuwan su ma suka ga lokacin sallan su yayi suka shiga masallaci annabi suka kada gwarjan su suka yi sallah irin nasu ilimalin dai kasance sallan su a wani lokacin ya bambanta da sallan wanda ake ce mai masiyawa yanzu don yanzu masiyawa da muke tare da su galiba ganguna ne da raye-raye zai kasance su mai yawa suna sallah kila ma mai ruku'u da su jara wallahu ala amma dai lalle ba zai zama na yanzu tunda an shekaru ya nisa an cancan ana cancanza addini suka shiga masallaci annabi suka yi sallan su wasu ba'adin safai suka yaro sallah a masallaci ka ake wannan yace ku kyale su kaga ta samu irin wannan sannan aka zo aka yi magana mataki na biyu bayyana awwalan ahwali isa wa ma تعاور عليه من الأطوار المنافية للإلهية sai na farko matakin farko sai nuna masu halin isa da yadda aka jijjuya abu kama kama har aka ce shi ubangiji ne shi kuma ya kokari ya nuna masu cewa ba yadda za a iya zama ubangiji da hujjoji cewa ko da gani halitta ne na Allah haddasa ba sai na karanta muku duk abin da na karanta ba ba kun sani har suka da suka ce turaye babansa sai aka ce musu turaye baban adam sai suka shi aka ba musu cewa aka kawo kisan maryam da ya zamanta a da tun haihuwan maryam ma jaririya tun ma tana ciki ma alkawarin da uwarta ta dauka da yadda ta haifi maryam da yadda ta maryam ta girma a masallaci karkarcin kulawan zakariya da yadda kama kama da haihuwar isa da ta yi da kaza da yadda ake duk aka sannan aka dudduwa musu hujja yadda bata cewa kaga wannan mutum ne bawan allah wanda allah ya aiko da sako kun ga mutum wanda aka kore iya ubangiji ta gare shi kun ga matakin farko kenan summa zukira ma hillu uqdatihim wa ya zihu shubhatim sannan aka kawo abin da zai warware aƙidarsu ya kuma kawar da shubhansu abin da ya kirkice ya sa suka ɗauka wani abu ne aka warware in kaza ne kaza kaza ne aka warware ba sai na koma matakin nan mun karanta baya to bayan ainihin falon mara a inadar wani jajihim da ahun ilar mubaha bi nau'in minar ijaz yayin da ya ga nacewansu da dagewansu da taurin kansu akan a kyale su dai sai abinda suke akai ko da yake hujja yanzu ya warware shi yanzu hujja na hankali ya warware aƙidan da shubuha din ya fito da gaskiya a sarari yanzu ya rage yin ma gaskiya saranda to sai ba su yi ba suka ce a tafau suka dage akan abin da suka kai suka ce su ne akan daidai to sai aka ce to a zo a yi mubahala a zo a haɗa hannu a ɗaga sama tare a ce ya ba ka san mai makareci a cikin mu tsine masa ɓai da aka yi masa haka nan ta wani hanyar da ya gagarar ta hanyar mujiza sun malamma a aradu anha wa ƙadu ba'adar inkiyabi alaihim bil irshad yayin da suka kiyarda da wannan mubahala suka karkata ya zuwa wani abu daban su da kansu suka yi ta yin suru da biyan su ma suka yanka maka za su ba da kan suka cewa a zauna lafiya amma ba su a addinin su yayin da suka yi wannan duk da aka sai aka dawo da su kuma ana kokarin a daina musu shirya wasu daga tsariƙan ashal ya kama wata hanya da ta fi sauƙi kuma والزم بان دعاهم الى ما وافق عليه عيسى والانجيل وسائر الانبياء والكتب to yanzu ku zo mu haɗu akan abin da isa ma a kansa yake linjira ma a kan shi yake sauran annabawa ma da littattafan da aka saukar duk aka yi aka ciki haka common factor shi isa din nan ya taɓa cewa wani ya cancanci bauta ba Allah ba to linjila kun fa to linjila ta ce ubangiji guda nan sannan kuma a ina ne aka ce musu wani yana iya zama ubangijin ya zama babban malami hatta annabci ba ana tsorortan shi bane in ka zama bawan Allah na gari kai ta bauta kai ta bauta ana nan sai ka ce annabawa ko kuma tun shi haba a wannan ma ya zama annabi muku wani kisa na an ce ibn sina wani bawansa ya taɓa ya da ibn sina fitaccen malami ne wani bawansa mai hankali irin na bayi sai ya ce ya rufe gaba ka zama annabi mana kawai wannan ilimi ilimi naka inda ba maka za a nuna shi ke nuna jama'a za su bi kai to shi ibn sina da yake malami ne sai musu shiru bai ce ma wannan bawan komi ba sai ya bai ci masa komai ba saboda yana ganin wannan bawan mustawan hankalin shi ba zai gane shi shi ibn sina babban malami ne mufakkir falsafi sai ya bari sai da dare ana tsananin sanyi sai ce masa wani sai ce fita ka ɗaya man ruwa da tsakan dare ana sanyi matsananci ya ce ne mako me za ka yi da shi ya ce ina so ne dai kawai da wannan sanyi ya ce ba zan fita ba sai ya kyale shi zuwa can sai aka kira sallar su bayi sai ya ga ya tashi sai ce ina za ka yi ce masallaci sai ce ana sanyi nan to shi ne sai ce mishi to ka gani ka ga kai kake cewa in zama annabi ko ka ga na ce maka ka ɗebo min ruwa ka ce ba za ka fita ka ɗebo amma ka ga sallar nan da za ka je ka yi a masallaci wanda ya zo da kira ya kira a yi sallar nan ya wuce da shekara 600 da suka wuce yanzu mu yanzu shekara wajen dubu da ɗari hudu ne har da yan kai amma a lokacin kamar shekara ɗari shida ne a lokacin iblis ya ce kaga wannan manzan da ya zo da wani adini ya wuce shekara ɗari shida da wannan kira amma yanzu ana ansa masa kaga kiran annabi ke ba ana zama annabi ba ne allah ne ke aiko annabi to kaga yanzu ya gane kaga yanzu da da da da da da kaga ya kibin ba to da bai shi da yake ce zama annabi ya ma kibin shi to ba ana girma ne a kai wani mustawa sai kawai a zama annabi su annabawan allah zaɓinsa ne tun zan yi ne zai ba ainihin akan ce to kuma su kuma min ka ya cika kullu a masallaci ko da annabtar da shi ne ce annabo ko kuma shi ya kumbura ko ya shiga huci a ce mashi gafa tuma ne ce mu mushe nan an na bijo ba haka ake ainihin wani almaran ba haushe ne ya ce wai wani babban lati ne ya je haji sau uku wai da ya je na karin farko aka ce masa alhaji ya dawo bai aka ce masa alhaji na uku aka ce masa ya ce an mushe nan ya ce an na bijo da ya yi wannan wasa ne kawai ba da gaske to tambaya ana zama annabi ne yawwa to ballantana a zama ubangiji ko aka zama mala'ika in gai ba gai gai ce ka mala'ika ko ka yaka kawai sai bubbuge kawai kai sama ga abinka sai dai ina tatsuniya ne to kaga kaga ainihin to kaga matsayin ubangiji matsayi ne na ubangiji shi kadai la ilaha illallah laisa ka mithlihi shay baya da za a yi wani ya daga ya kai ya kai matsayinsa shi kadai ke da wannan matsayin kowa da komai kuma halittansa ne to kuma ma kaga su ma annabawa yadda ya aje su annabawa mala'iku yadda ya aje su mala'iku to ko kuma sauran al'umma kuma aka ce muku ga an aiko muku da sako ku yi kaza ku bar kaza mun fito ku shine ku amsa to sai aka ina kawo ku da mataki mataki da kun ga a matakin karshe sai aka ci musu to ku zo mu haɗu abin da isa yake a kai linjira take a kai sauran annabawa suke a kai sauran littattafan sama duk suke a kai mu haɗu ana to amma sun malamma lam ya ji zalika aidan alaihim wa alima annar ayatu wa nazaratu bani anhum a'rada an zalika wa qala ishhadu bi anna muslimun yayin da bai kowannen ma bai samu daga wajensu kalmatin sawaɗin masu sun san kalmatin sawaɗin amma sun kyarda a haɗu akai to tun da bai samu wannan wajensu ba ya san cewa yanzu sun tsaya sun tsaya da tauri fa maru in tugullin ayatu wannan zan an ƙwami layu mu mun ko ko kai wa'azi bayan yin sai abuwa kalmatin sawa din nan ma sai ya ce musu to sun da shagan ishhadu bi anna musulmi ku shaida mu ne musulmi mu ne muka sallama ma Allah kun ga mu ne muke a dadi ne sai yake to haka nan wannan wannan wannan matakai na hiwar haka za ka yi da hankali ko yanzu hujja yanke ma ba nasari ne ko yanke ma ba'ani ne ba'ani shi ma ka za ka yi masa ya zo ya facan facan ɗin shi ya wanke ko ina ya shafi ko ina lafiya ba ba wani matsala ya zo ya naɗa hannunsa duk ba damuwa ka bi shi ma ku yi tafi ku yi tare ya ce a me ɓago sannan ya karanta aya ɗaya ko ayoyi biyu ko da mu da hammata ne ya ce Allah ka ba ko da kuje duk sallah duk a tafi haka ko ba kamar amma a zo a ga hujja ga hujja ga hujja ga hujja ga hujja in ya karɓa shi ke nufa da lafiyar don mai karɓa ya nansa kai naka halas wannan haka muke amma mutanen nan in ka lura da su da suka ga cewa hujja mu muke da ita sai suna tanin su su sa bindiga har da adda da takobi da zasanda da duwatsu da su wuta to da su ake wa'azi wannan ba kayan wa'azi ba ne kayan mahaukata ke da suka ga cewa in dai da hujja ne za su ima ba sai suka ce to bari mu sa bindiga suka ga bindiga ta ki ta yi sai suka ce to bari mu sa adda da takobi da wuta a shana da fetur mu kona gidaje da mutane yanzu kuma su ne makamai to waɗannan ba su ne makaman addini ba ba wani addini da ya tabbata da hakan kaga wannan kuma ya nuna baka ba ba su da hujja kenan ina hujja sassauƙan abu sassauƙan abu ga hujjan ka ganawa in na yarda da naka halas in ban yarda ba ka yarda da nawa halas in ba kana da naka ina na kowa ya nasa ya wuce haka nan wannan kuma shine abin da matakin irin wannan matakin shine koyarwar da aka yi ma annabi shi annabi ya bi shine kuma ba za ka iya wuce annabi ba a wannan addini wannan shine matakin tsakanin kowane musulmi da da ma'abuta wani addini sawa'un yahudi ne ko nasara wato ko kirista ne irin shi ne ga addinin ka ganawa in in ka yarda da nawa mu yi tare in ni ma na yarda da naka mu yi naka in ba ka yarda da nawa ban yarda da nawa kowa ya nasa amma mu zauna lafiya ya wuce haka nan ai shi kenan ce a ƙari duk lokacin da kaga an ɗauko makami to ba gaskiya ke hauka ke kuma nan in ka lura da duniya nan yanzu makaman da ake ɗauka in ka lura in ka in ka binciki diddigin asalin makamin daga yahudu yake fito mu suka ga cewa lallai addinin nan ya ɗago ya ga musulun su suke ɗago da wa'annan amma suka ce za mu yaƙe ku da kukan ku ba za mu ba za mu zo mu yaƙi ba za mu zo gadan-gadan mu ce mu yahudi ne mana yaƙa musulun ba sam za mu ingiza musulmi ne yaƙi in ba shi ma za mu yi na ƙarya kamar munan ƙwalo-ƙwalo da ake ayyana mu sai aka ce mana akwai wata ƙungiya ta wai tana jihadi amma ba ta ba ba a san inda da'awanta yake ba ba a san masallacinta ba ba a ga jaridanta ba ba a ga gidan talabishin ɗinta ko gidan rediyonta ba ba a ga malamanta ba ba a ga komai nata ba a gani ba kawai sai ba mai yake tashi wai tana jihadi iskanci kawai tsagwaransa wannan rainin wani ya cika yau wane ne ke wannan da'awa ka zo musulunci ne musu dama musu tsatsauran gobe gobe a kasuwa a tashar mota a masallaci a coci an ta zuwa masu na da abin da wani abin da sun tayar su cewa ne ne asalin da yake ba koye ba an san daga ina ne asalin wa'in abubuwa daga daga wa'annan yahudi ne to kaga in dai in dai in dai koyarwar addini ne wannan abin da abin da ya koyar da mu ke wannan kun ga a zamanin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa ali wasu kiristoci suka je garin Madina kun ji kun ji mataki mataki da aka dauka sai aka rabu lafiya aka zauna lafiya suka zauna tare da musulmi a ƙarƙashin hukuma guda abin da wanda ya taɓa su ya taɓa musulmi wanda ya taɓa musulmi ya taɓa su amma kowa yana addininsa wannan bayan an kowa ne manzala ya faɗi gana mu matsayin an gama ina jin wannan kalmacin sawa din nan kalmacin sawa akwai ruwaya na shibani muhammad bin hassan a shibani rawaito cewa daga ja'afar bin muhammad alaihi salam ya ce annar kalmata hahuna hiya shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullah wa annahu makhluqun ka'ada ya ce ainihin kalma ina sawa'in na tsakaninmu da ku shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah isa abdullah wa annahu makhluqul adam akan ce gani ba idan idan idan kirista ya zo shaidar musulunci tun da yake tsohon itikadinsa na isa wani abu ne daban akan ce ainihin yadda yadda isa bawan allah ne manzo kalmar allah ce da ya jefa ma maryam amma ba ba ba ba allah ko ran allah ba sai magana ta gaba hadari yana mana barazana sosai kan ya haɗu baki irin يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تأكلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين wannan ga duka alamun wani wani babi ne da ba ci gaban wancan bane kamar an gama batun babin jakadun nasara najara wannan kuma ayan ta sauka ne dangane da yahudu da nasara a wani marhalar da daban yayin da suke aka ji suna rigima a kan ibrahim har suka kawo wajen annabi ya warware musu kamar yadda ruwa ta nuna an ce ainihin ƙila ta naza atil yahudu wan nasara fi ibrahim aka ce yahudu da nasara sun yi jayayya a kan ibrahim waza a makulla fariƙun annahu min kowane bangare ya ce ai nasu ne aka ce ibrahim ko su kowa ne yana takama da ibrahim to sai yahudu suka ce ai mu da ibrahim namu ne ba naku ba suka ce ma nasara nasara suka ce a namu ne ba naku ba fatara fa'u ila rasulullah sallallahu alaihi wa sai suka kai maganin zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi to wane ne ke da gaskiya kaga sun san shi yana da gaskiya ibrahim na wane ne na yahudu ne ko na nasara ne ba nazar sai wannan ayatul wal ma'ana nan ya alal kitab ya kuma abuta littafi lima tahaju na fi ibrahim dan bi kuke jaya dangane da al'amarin ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'di a saukar da taura da injila sai bayan shi an saukar da taura ga annabi musa an saukar da injila ga annabi isa tsakanin tsakanin musa da ibrahim da musa da tazara mai nisa tsakanin kuma ibrahim da isa da tazara mai nisa nan ce wal ma'ana ai annar yahudiya wanda sarariya hadasar bin zo da taurati wa injila ala musa wa isa alaihi masalam wa kana ibrahim alaihi salam qabla musa bi alfi sana وعيسى بألفين وعيسى بألفين فكيف يكون آه عليهما addini da ake ce ma yahudiya yahudanci yahudiya ta samu asali ne bayan saukar da atawa na kamar da nake ce muku mu a istilahin alkur'ani ya nuna addini sahihi a wajen allah ne ya sunansa inna dina inda lahir islam shine addinin kowane amma mutane suka yi sa addinin su suna a kira su da abin da su kira kansu su suka ce ma kansu yahudawa yanzu ne za ka ce musu yahudawa tun da suka kiran kansu su kuma wannan suka ce mu ne nasara me za ka ce musu nasara za ka suka kira kansu yanzu ba kamar nake ce maka a wannan zamani na nasara sunansa ya canza yanzu kuma za mu yi magana ba nasara na muke ce musu kira su dai suke kiran kansu masihiya muke ce musu ko kirista duk kalmar ɗaya ne almasi shi ne christ abu ɗaya ne wannan da larabci wannan kuma da harshen girika wanda wanda suka kafa to shi kenan yanzu haka muke kira duk mai kira kansa abu haka za ka kira shi to tun da su suka kira kansu yahudawa suka ce aka aka tambaye me ya asalancin asalin yahudanci za su ce daga attaura ne sawan attaura mun san Allah ya saukar da attaura amma su kuma sun ƙara so rage amma wannan addinin da suke ce mai yahudiya daga attauran su suka fito da ita addini asali na Allah amma yanzu ya zama kabilanci ya zama kabila aka fitar shi kenan haka suke kiran kansu to kaga ina asalin yahudiya daga ataura ina asalin nasaraniya daga linjila to sai wannan yana cewa ibrahimu namu ne wannan yana cewa ibrahimu namu ne sun sai ce to ai wayannan addinin naku guda biyu sun asali ne tun bayan ibrahim Ka- su mu asali daga waɗannan littattafai naku ne kuma littattafan su- sun zo bayan ibrahim tsakanin ibrahim da musa shekara dubu ɗaya tsakanin ibrahim da isa shekara dubu biyu to in haka nan ne yaya za a iya zama ɗaya daga cikin ku nake da shi Hmm? abada ta ake mu shi ba za ku hankalta ba a kan da'awar kuna da'awan abin da yake mustahili wasu akwai abin da bis- bisa ka'idan abu idan aka ce wannan abu ya faru daga lokaci kaza ne to ba zai yiwu abin da ya zo kafin shi ya zama shi ya haddasa shi ko tun da yake an yi ibrahim tuntun sai aka zo aka kirkiro na addini aka ce masa yahudiya to sai a ce ibrahim ya kirkiro ko ko kuma a ce na ibrahim ne tun da daga baya ne aka yi yahudiya kaga ba ibrahim ba lokacin ba ba ibrahim to daga baya aka yi nasaraniya saboda ka ba ibrahim kaga la hala wa la da ba zai yi bi- a yi da'awan abin da ba zai yi ba a jingina ma ibrahim abin da shi eh, bai san da shi ba da zamaninsa ne ya kirkiro ibrahimanci da Ibra- ya kirkiro ibrahimiya to sai aka sai wasu suna addini suna addini ibrahimiya ana ce musu ibrahimawa sai ibrahimawa sai wasu- sai wani can shi kuma sai ya ce shi ba ba ibrahimi ba ne shi ba nohe ne sai zo yana da jima kan yanzu ya ce to ya za ka yi ai ibrahima sun ji ka gaskiya saboda su ibrahima ne kai ko da nuhe ne kai nuhanci kake ko wani abu mai kama da haka to amma wan- wan- wannan mustahil ne a ce ainihin ibrahim ya zama ba yahude tun da yahudanci an kirkiro yahudanci ne bayan ibrahim da shekara dubu ba zan ce ma da shekara dubu duk yahudiya ba musa ya kirkiro yahudiya ba an kirkiro ne aka jingira ma musa ba kuma a taura ta jingira ta tsun kirkiro yahudiya ba jirkitacciyar al'ataura wanda su suka sa mata hannu suka cire aya suka dasa aya suka yi jeloli to ita ce ta kirkirar da yahudiya yanzu a- da- a tauran da ke hannunsu a lokacin da aka saukar da alkur'ani nan sun zuba abubuwa daban-daban sun cire ma'anbawa isma sun mece su kamar mutane adiyai sun kabi kabi- sun nuna komai kabilansu ne kawai to haka. su kuma eh, injil- injila shi kuma an ubangijiyantar da isa an an- an maishe shi ɗa a wani wuri an yi kaza an yi kaza shi iya shi ma wa'ansu abubuwa an ƙara an cire an yi jela an yi wannan an ya musu to kaga kaga ibrahim mai haɗa shi da wa'annan biyu babu ko ba yanzu da za mu ce addinin ibrahim mai addinin ibrahim sai ka ce mashi mana kirista ne wani wani addini annabi ibrahim ya bi sai ka ce kirista ne a ce kirista ne christ da yaushe aka yi christ za a ce ai daga baya ne to sai kuma daga baya sai ibrahim da ya wuce ya zo yi daga baya bayan ya wuce ya zo yi kaga ya riga ya wuce kafin wannan to kaga afala ta ajiru ba za ku hankalta ba za ku gane cewa ai bisa hujjan hankali ba zai yi ibrahim ya zama ba yahudi ko ba nasari to sai Allah ta'ala ke cewa ha ha antum haulai hajajtum fi malakum bihi ilm ga ku ku waɗannan kuna jayayya akan abin da kuke da ilimi da shi wato wani lokaci kukan yi jayayya ma akan abin da a- meye a tawara take nufi da kaza ko kuma akan li- nasara su yi magana a su yi rigima akan abin da ke cikin linjiyar wato ainihin aka- akan yahudiya da nasara ananiya kuna da- kuna gaddadare a ko kaga wannan ko abinda kuka sani kenan amma kuna gaddama akai Ko- yasu yasu ma suna da firak da suna ana samun sabani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza akan nasu addinan to kaga kuna jaya akan abinda kuke da ilimin sa falima tuhajirun fi ma laysa lakum bihi ilm to dan me kuma za ku jayayya akan abin da ba ku da ilimin sa wato in kaga ihtimalin ya kamata in ma za ka yi jayayya ne ka ja akan abin da kake ilimi da ilimi da shi to abin da kake ilimi da shi din ma baka da yaƙini wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ba a tsaya akan matsaya ɗaya ba to ya kuma za ka sa bakinka akan abin da baka sani ba Hmm? wallahu ya alamu an la ta'lamu Allah ya sani ko ba ku sani ba Allah ta'ala shine masanin komai alimin la yu'allam to idan yanzu idan da za a ce da za a ce to Allah ya san wanne ne daidai mai mai kowanne su zai ce eh lalle Allah ya san daidai to to Allah ta'ala ya yana sau- yana saukar da littafi yanzu gashi abin da ya saukar ma annabinsa ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushriki ibrahim bai kasance yahudu ba ko ba nasare ba a'a ya kasance hanifi ne musulmi ba shi cikin mashirkai hanifi hanifan yana nufin miƙaƙƙe kyam ba ba karkata asalin aluga- a- a- aluga hanafiya karkata ne hanafa ma'ana ya karkata to da yake annabi ibrahim ya karkace ma karkata ya samu mutanen su suna bautar rana da wata da taurari to sai ya karkace musu sai suka ce mashi karkatacce to sai ya zama sunansa to yi mutum ya kar- ya karkace ma karkata mai yayi ya miƙe ke kaga addinin ibrahim addini mai kakke kenan hanifan mai kakkakken ba karkatacce ba musulman mai miƙa wuya ga allah mun shafa kan wannan ma'anar musulmi ba a kuma tsukakken ma'ana na yanzu ba wanda yanzu akwai al'umma da ake ce musu musulmi daban yahudu yahudu daban nasara daban ko masihiyawa daban yanzu sun zama al'ummu yanzu aka yi magana yanzu a wannan zamanin namu aka ce musulmi ne ko wasi- ko mu ko masihiyawa ne ko yahudawa ne kaga ana magana kan al'ummu guda uku daban daban amma islam alkurani ya ce musulmi ba abin da yake nufi kenan ba yana nufin waɗannan wannan al'umman da ake ce musulmi a yau bai yana nufin waɗanda suka bi dukkanin an- annabawan da Allah ya aiko duk lokacin da Allah ya turo annabi wanda suka bi shi sunan su mene musulmi su ma annabawa duk cikansu menene su musulmi duk cikansu duk annabawa musulmi ne addinin su kenan islam to shi ibrahim musulmi ne ma'ana mun kadar lillah mai miƙa waya ga allah ma'anar musulmi ne wa ma kana min al mushrikin ba shi cikin mushrikai wannan kuma ishara ne ga mabi cewa to ko yanzu ko ne mene ko menene ku yahudawa da nasara ko menene ko mushrikai ne saboda kuna gwama allah da wani allah wajen bauta diyar za ka yi da su ba za ka iya gaba su da shirka nan ba sai sun gwama Allah da wani yayin da an za su ibadan sai sun gwama da wani to shi ko Ibrahim ya farɗe ne ma shirka ya samu al'ummarsa suna shirki ya falle ma shirka to shi to Allah da ya sani shi yake ga ga yadda Ibrahim yake nan eh, falima tuhajuna fi ma laysa lakum bihi ilm yace nuhu bi harbi tan- tanbihi ala halihim allati qabalu an yace kaga an nubbihu kai ba nuhu ba nubbihu bi harbi tanbihi an yi musu fadakar da su ne da harbin tanbihi inda aka akan halin da suke na gafala ai antum haula ilhamqa ya ko nan wawaye masu rigima a kan abin da ba ku sani ba In- inda wautan ku ta bayyana shine inda kuke yin jayayya ku kuna yin jayayya a kan abin da kuka sani na attaura da rijila kuna jayayya a kai to ya kuma za ku zo ku yi rigima kuma a kan abin da shi kun ba shi a taura ba shi a rijila ya zo ne tun kafin nan ana masu an- an- an- an masu tambihi ne kuma inda ya ce Allah ya sani ko ba ku sani ba ma'ana ba ku ba ku ne ahalin ku magana dangane da Ibrahim to sannan kuma aka ce shi ibrahim ba nasari ba ne sarahatan ba ba yahudi ba ne ba nasari ba ne hanifi ne yannan ya ce ma'anan hanifan ma'ana ma'ilan anil a ka'idar za'ifa wato mai karkacewa daga aƙidodi na jamu ƙirƙirarrun aƙidodi wanda suke ba daidai ba to sai ya karkace musu shine ya zama hanif wato muna cewa hanif asalin tun da asalin kalmar karkata ne karkace ma karkata saboda haka sai muna ce mishi miƙewa in aka ce hanifan mai ƙanƙe ke ba tankwararre ba in ka ce tankwararre ya yi amma a ma'anar tankware ma tankwara miƙewa ke to musulmin kuma anansa mun ƙara lillahi ta'ala ya ce wa laisar murada annahu kana ala millatil islam yawa to milla millatil islam ya nai wani al'umma da ake ce musulma yanzu kaga an tsoke ma'ana ko ba haka bane yanzu zaka ce yahudu da kirista da musulmi asar kaga wannan kana magana mene kana magana al'ummu daban-daban amma ma'anan ibrahim musulmi ne ba a wannan ma'anan ba ba ku da aisu masai masai zuwa ya kun ce kuma ai ya da ai ibrahim ya zama bai hude tsakanin ibrahim da da linjira shekara biyu an a taura kai shekara biyu kuma ya da ai ya zama ba na sare a tare tsakanin ibrahim da linjira shekara dubu biyu to yanzu kuma ku ce mana musulmi ne tsakanin shi kuma da alkurani shekara dubu biyu da wajen ɗari bakwai lokaci da wani abu kusan ɗari bakwai ya kuma ne zama haka ko to sai sai ku ce ai ma'anan muslim anan ba yana nufin al'umma musulmi ne yanzu yadda ake amfani da kalmar musulmi yanzu a tsokakkiyar ma'ana ma islamin alkurani musulmi yana nufin wanda ya mika waya zuwa ga Allah kuma inda aka ce wa ma kana min al mushrikin ishara ne akan cewa su mushrikai ko da ba ce ba wato kun mushrikai ne shi ko za su yi cikin mushrikai ma'ana mushrikai kuna bautan wani allah a cikin tafsirin ayashi daga amirul mu'mini alayhi salam ya ce la yahudi ya misalli ilar maghrib wala nasrani ya misalli ilar mashrik walakin kana hanifan musulman ala dini muhammadin sallallahu alaihi wa wannan ya nuna yana addinin ga wannan magana da nake cewa to ai ta kusa yana addinin muhammadin sai mutum muka ce musu eh saboda shi a ma'ana mu ma'anan addinin muhammadu shine addinin ibrahim shi ne ma addinin isa shi ne addinin musa addinin musa menene sunansa addinin isa ba addinin ibrahim ba addinin muhammadu ba to kaga to shi ne shi ne islam a wannan a wannan faffaɗan ma'ana ba tsugaggen ma'ana ba yau nan kuma faidar kashani sai ya ƙara da wani bayani ya ce yana nufin yana sallah ya zo a ƙaba ne tsakanin gabas da yamma saboda haka addinin sa ya yi daidai da addinin muhammad sallallahu alaihi wa wanda ke nufin tun farko dama alƙibla kaaba ce ina awwal baitun wuda'a lin nas lillahi bakar shine kuma addini ibrahim وما كان من المشرك تعريضا بانهم مشركون لاشراك به عزيرا والمسيح ورد لادعاء المشركين انهم على مله ابراهيم yace inda yace si ba mushrikai ba ba cikin mushrikai kaga akwai ta'ariri a nuna cewa to ai su mushrikai ne saboda shirkin su da suka yi da uzair da masihu da kuma raddi ne ga cewa mushrikai ba su a cikin addini ibrahim insha Allah za mu ƙara 'yan mintoci za mu ƙare a ruwa insha Allah inna a wurin nasi bi ibrahim alallabi na taba'u wa haɗa nabi wallabi na amonu wallahu waliyul mu'minin wanda suka fi cancanta cikin mutane da ibrahim wanda har za su iya cewa ibrahim namu ne ma'ana ba ku ne ba lallazina tabau su ne waɗanda suka bi shi lokacin da annabi ibrahim ya zo da kira waɗansu sun an samu masa kira sun bi addininsa to su waɗannan su ne suke kan subhanallah irin wayannan allunan kamata a kwantar da su tun da kabin iska ta wurgo su na fata na sama ba su faɗo ba dole nan sun faɗo amma iska ce ne an san sauke su na kun mutane sun je sun zauna a wurin akwai su a sama ko akwai alluna da allah ya kiyaye ne da allah ya kiyaye duk iska tana iya jiro shi iska ke faɗo da shi ba ruwan sama min ruwan ba iska shi ke nan insha Allah ya kuma yanzu kai ta an yi an yi rufin ya dan rage karfin shigar iska kila ba zai faɗo ba bari mai fatan ba zai faɗo ba in ma da wanda ya cancanci ya ce ibrahim na wani to su ne allazi na taba